بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وينبغي للمؤمن ألا يرجو إلا بالله تعالى ولا يخاف إلا منه تعالى ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وهد- وعدمها فمن عصى الله تعالى خوفا من المخلوق فقد خاف غير الله تعالى
to shi kenan a a baya malam ya yi mana bayani dangane da abin da ya shafi mumini ɗalibin ilimi kada ya zamanto mai kwaɗayi ne mai sawa rai game da abin da ya shafi kayan mutane to malam ya ce wayan barilil mu'min ya yi kamaci ga mumini ko da ba mai neman ilimi ba ne allah ya ruju illa min allahi ta'ala kada ya ƙaunaci samun wani abu daga wajen kowa daga cikin bayin Allah illa min Allah ta'ala face dai daga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji shine sarkin da idan ya maka baka jin tsoron ya maka walakanci a wani lokaci shine sarkin da idan ya maka baka ta babar cewa ba wanda zai gayawa shine sarkin da idan ya maka yau ba gobe ba ko in an jima za ka iya komawa kuma ya maka ba tare da ya gaji da kai ba wannan zai ƙara ma sa ka ka zamanto ɗaya daga cikin makusantan shi to kadda ka dinga ƙaunar samun komai daga wajen kowa na alkhairi face dai daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wala ya khafa illa minhu ta'ala sannan kuma kada ya dinga jin tsoron samun afkuwar wani abu wanda yake na sharɗi ne zai afku daga gare shi illa minhu ta'ala face dai daga Allah maɗaukacin sarki kada wani dan ya maka ban tsoro ya ce je ka ka gani ko ya ce za mu haukata ka ko za mu kwashe ma karatu ko za mu maka kaza kuma ya zamanto ka ji tsoron shi a duk abin da ya zamanto Allah ta'ala ne kaɗai yake da ikon yinsa to kada ka ji tsoron wani dan zai yi wani saddabar da sauransu akan ya haukata ka ko ya lalata maka karatu ko ya maka kaza iyakacinsa idan ya yi sai me inda ka koma ɗin shi ma koma zai yau in mutum ya ce zai iya kawar da kai daga duniya shikenan idan ya kawar da kai shi idan lokacinsa ya yi ya ce ba zai koma ga Allah ba ya yi faɗa ya ce idan ya kawar da kai daga duniya an ƙaddara ma za ka yi shekara hamsin yanzu kana shekara ashirin idan ya kawar da kai daga duniya ɗin a yanzu shekara 20 ɗin talatin kin da ta maka saura shi ya kara wa kanshi ba zai iya ba idan mutum yana maka ban tsoro akan al'amuran da Allah ta'ala ne kaɗai yake yi yake yin su shikenan ka ce mashi ya tafi yayi idan ya tafi yayi daga ƙarshe shi idan abin ya zo kanshi shi kuma yi wa kanshi magani tunda da ya har idan waɗansu maƙetata waɗanda suka huce ba wanda ya zo shi ya yi zamanin shi kuma ya ce ya ci na wani ba wanda aka kaddara mai zai yi shekara sattin idan shekara sattin insa ta yi kuma ya ce akwai wane ya kashe shi tun yana ɗan shekara talatin ai akwai sauran shekaru bai yi ba a ƙara mai su akwai wane shi ma ya gusar da shi akwai wane ya haukata shi ya fasa kasuwanci ribar da wane zai samu shi a dawo mai da ita ba wani wanda zai yi haka nan kuma duk wani abu da mutum zai yi na abin da ya shafi tasiri da sauransu ba zai yi tasiri ba sai Allah ta'ala ne ya so ya tasiri mutum zai zai lahanta mutum zai kawar mai da hankali zai mai kaza zai mai kaza iyakacin saddabaransa to ba zai iya gudanar da komai ba sai abin da Allah ta'ala ya so gudanuwar shi ba zai taba kaddara ta Allah ba mun gane da kyau wa yadhharu zalika to zalika wato wannan yana bayyana abin da ya shafi rashin kwaɗayin shi daga wajen bayan Allah da kuma rashin tsoron shi ga bayan Allah to hakan ɗin yana bayyana ne bi mujawazati haddi shar'i wato da ƙetarewa doka ta shari'a wa adamiha da kuma rashin ƙetare ta ba wai daga baki bane za a gane cewa lalle ka fito ka ce kai baka jin tsoron kowa kuma a yarda ka fito ka ce kai baka kaunar kowa daga wajen kowa baka kaunar komai daga wajen kowa kuma a yarda a'a yanda kake kiyayewa dokoki na Allah da kuma rashin kiyayewarka daga hakanan ne za a gane amma yau ka zo ka ce kai baka dogara da kowa ba sai da Allah amma kuma an ganka kofar alhaji kana mu alhaji ai in ba dan ko ba mun iya ba zama a garin nan kaga aishinka ya karyata maganarka ka je ka gurin wani ka ce wallahi ranka ya daɗe shigo yana ga watakila ma sauran wata ɗaya ya rasu amma karka wallahi ranka ya daɗe garin nan in ba da irin kuma ba ya zamani ba wannan shinkafar da ka bani kaga yanzu sai wata ƙare kusan yau kwana nawa kwana tara ko wallahi sai wata ƙare ko kuma zai iya da shinkafar kilo biyar ce ya baka ta yi kwana hudu da karewa amma dai ka zo ne saboda ka ziga shi akan cewa abin da yake baka shi ne yake rike ka amma yanzu in ka fito sai ka raga cewa ai mu da Allah muka dogara mu ba ma kaunar kowa a wajen kowa ba ma kaunar komi a wajen kowa maganar ka wannan banza ce ka ce kuma baka tsoron kowa sai Allah amma ga wani ya zo maka ban tsoro ce wallahi in kai wasa zan liƙe maka ido ce albaka hakuri ce in gara ce ka yi garrama a ce a kawai ce ka shi kenan kuma ka hutu ka raka cika baki mun gane da kyau faman asallaha ta'ala dukkan wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala khawfan minal makhluqi saboda tsoron abin halitta ya saba wa Allah ta'ala saboda tsoron abin halitta ya sani sarai wannan abin saban Allah ne amma kuma saboda yana jin tsoron wane kada ya haukata shi ya ce to ho in baka ci nama alade ba gobe haukace za ka ci a mai koshi mai koshi saboda jin tsoron wannan abokin halitta nasa kada ya haukata shi to faƙa da hafa ghairar lahi ta'ala haƙiƙa ji tsoron wani Allah maɗaukacin sarki ba sai ya hutu ba yana cewa yana jin tsoron wani Allah a aikin da ya yi shi ya gaskata cewa yana jin tsoron wani Allah ɗin yanzu ya faɗa da baki yana jin tsoron wani Allah baya jin tsoron wani Allah wannan ta rage gare shi dabara ta rage ga mai shiga rijiya na'am فإذا لم يعص الله تعالى لخوف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخف غير الله تعالى بل خاف الله تعالى وكذا في جانب الرجاء na'am fa idza lam ya'si Allah ta'ala idan ya zamanto wannan bawan bai saba Allah madaukakin sarki ba li khawfil makhluqi saboda tsoron abin halitta ga wani abokin halitta ya ce wane idan ka ce zaka ci wani abun wa kana ji a yanda boka tsitu ya ce kana cin wannan abun sama zaka yi ka watse kai kadai kai bam shi shi kin banza shi kin wahi banin ci ko kuma ya ce wane kana ji boka ce gobe karka ɗauki azumi fa kana ɗaukan azumi aikin wannan da za a maka karyewa zai shi ke ne ce ina ruwana da boka bokan ka can ta hiya maka kai ɗin ma ba don wani ba ne kai ɗin kanka aikin da kake ɗin ya saba wa addini na musulunci barantana shi boka da ma kafiri ne shi kenan sai ya ci azumin shi zai sai ya azumin shi ya saba wannan abin halitta din waraqaba hududash shar'i ya kiyaye dokoki na shari'a ta musulunci wani bai ce mai kare yi sallah ba wani bai ce mai kare yi wanka na janaba ba wani bai ce mai kare yi alwala ba wani za ga cewa ibada yana yi kam kam komai da shi ake yi amma kuma akwai wani gibi da wani shedan ya sa shi ya bari irin wani zai ce to mun yarda ba ka ce kana son duniya ba ka ce kwarai kwa ce to za mu sama maka ita din inda kuɗi yake za mu shiga moto mu kama ka shi mutane su raga ganin ka kana fankama da shi amma da sharaɗi in za ka yi sallah ba za ka yi alwala ba ka yarda in ka yi sun yi kayar rashi kenan tun daga rannan za ka fara ganin canji da jaka goma tana maka wahala amma yanzu ko jaka ɗari kake so yau ba ka da ko biye za ku yi magana da su suka maka jaka ɗarin nan matukar za ka biya musu bukatarsu inda za ka yi sallah ba alwala to ya gani mai aka yi ba cinya ba kawar baya duk lokacin da mutum yake bukata irin abin da yake da wahala irin za abin da a nan nijar babu shi za su iya kama kashi daga saudiya kuma kawa ta haƙiƙa ba wai zancen ta zance ba za su kama kashi kuma dukiya da sauransu za su shiga su ta ko ina su je su samu maka kuɗi in yau dala kake so ko dal amurka ce wala wani har dala yake fudowa a cikin gidansa ba mu san ba wanda yake kawo mishi da dare ba za ka gaba mota ta zo ta tsaya a kofar gidan nan ba za a ga kaza ba za a kaza ba amma shi dai lamarin shi yana ba mu tsoro to akwai wata doka ta Allah da suka sa shi ya karya suka ya take ta su kuma ya su mishi abin da yake so da ko su ce mun yarra ka ce za ka yi wankan janaba za ka yi alwala za ka yi sallah to ka mana alwashi sallolin nan guda biyar ka maido su hudu kawai ka ware mana ɗaya ka ce ba za ka yi ta ba ya yi shuru ya ce to wace ce wanda zan iya cika musu da alkawali ce to ma ya kallaci isha'i ya ce ita ce ta ƙarshe ce dama ya saba baya yin ta a cikin jama'a sai ya zo gida yake yin ta ce to na muku alwashin ta isha'i ka ɗauka shi kenan sa hannu kana sinye shi kenan an ƙare da sauransu akwai dokoki wanda za su sharɗanta maka wanda kuma wannan sharaɗi ɗin ya ci karo da addini na musulunci kana bin wannan sharaɗi ɗin to shi kenan kai kuma ka barar da musuluncinka shi kenan dama kuma abin da suke so duniya ɗin ka same ta kai kuma lahira sai mutum da halinsa to idan ya zama to bai saba wa Allah ta'ala ba saboda jin tsoron abin halitta sannan kuma ya kiyaye dokoki na shari'a to wannan falam ya khaf ghairar lahi ta'ala wannan bai ji tsoron wani Allah maɗaukacin sarki ba kaga cewa dokoki na Allah iya gwargwadon ƙarfinsa yana kiyaye su sau da ƙafa to koda bai ce ba wannan mutumin baya jin tsoron wani Allah koda bai ce muku baya jin tsoron wani Allah ba sai ya gaya muku ba aikin shi yana gaskata cewa lalle baya jin tsoron wani Allah ga doka ta zo daga sama amma saboda dokar da aka take ta wanda shine kuma ubangijin talikai ga baki da sai ya ƙi bin wannan doka wanda ta zo daga sama ya bi doka ta Allah wannan nuna akan baya jin tsoron abin da zai faru gobe mun gane da kyau bal bari da ya khafa Allah ta'ala ya ji tsoron Allah maɗaukacin sarki ne shi kadai shi yasa hakan din ya faru wa kaza fi janibin raja'i hakanan kuma bangaren sawarai sawaren zaka samu alheri daga wajen wani ba Allah ba da sauransu idan ya zamanto mutum mutum ne mai kwaɗayi dun waɗansu 'yan uwan shi wanda suke da akwai sun gaji da shi wanda za ka ga yana da kwai 'yan uwa a saudiya yana da 'yan uwa a amurka yana da 'yan uwa a faransa yana da 'yan uwa a nigeria yana da 'yan uwa a ghana yana da 'yan uwa a kaza yana da 'yan uwa a kaza amma duk 'yan uwan shi baki ɗaya ya kai wa wancan kukan shi zai waɗiye shi armi ya kai wa wancan kukan shi matar shi ta aihu ya kai wa wancan kukan shi an mishi mutuwa ya ka wani lokacin kawai tsirar ƙarya ce ma ke yi kowa ya gaji da shi in yayi bokal a wazaf sai mutum ya yi awa goma da kallon bokal ɗin nashi amma bai buɗe shi ba saboda ya san kawai jaje ne zai mishi a kullum jajen rayuwa amma kuma in ya fito zai raka cewa shi ai baya kaunar komai daga wajen kowa sai a wajen Allah wannan ƙarya yake amma in ya zamanto ba ruwan shi da cewa gidansu babban gida ne gida ne na kuɗi gida ne na rufin asiri ya fi ƙarfin a ce an gan shi a haka amma ya yarda ya kasance a hakan ɗin saboda na 'yan uwan shi ba nashi bane na baban shi ba nashi bane nashi shine nashi wannan ko bai ce ba bai yarda da cewa wani ne mai yi ba Allah ne mai yi ko bai faɗi ba haka ne ya yarda da haka nan mun gane da kyau na'am وينبغي لطالب العلم أن يعد ويقدر لنفسه تقديرا في التكرار مم.
فإنه لا يستقر قلبه حتى la يبلغ yastaqirru qalbuhu لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ wa yanbaghi li ɗalibin ilimi yayi kamaci ga ɗalibin ilimi an ya'udda ya lissafa wa yuqaddira taqdiran ya kaddara wa kanshi gwargwado fit takrari a cikin tittisa karatun da zai dinga yi ya zama to kayi wa kanka lissafi a iya yanda kake da kwai fahimta yaya ya kamata a ce kana yin muraja dan ka gane biyawa nawa ya kamata a ce kana yi dan ka gane akwai mutumin da idan ya sa su ni gaba ko a biyawa ashirin zai iya haddace shi amma akwai wani idan ya mai biya ɗari ma haddata shi sama sama ce akwai wanda shi kuma biyawa goma idan ya yi sai dai gobe kala ƙara karatu inda ya mai biyawa goma ya haddatu amma ga wani shi kuma ya linka shi sau goma amma kuma haddata shi sama sama ce daga cikin mutane akwai haka to ya zamanto kai ka kallaci raunin kanka ka kaddara wa kanka idan na biya idan na yi biyawa kaza zan fahimci karatun nan kada ka dora kanka da wani kada ka dora kanka da wani irin wannan shi yake sawa mutum ba zai yi karatu ba idan ya zamanto kana da gasa wani ai tare muke zuwa makaranta da shi kuma in ya zo shi duka nazarin da yake baya huce minti talatin ya fito ya dora fada ni kuma sai na yi na awa guda idan aka zo makaranta kuma shi ya ba da amsa kai ka ki ba da amsa saboda shi Allah ta'ala ya mai kwakwalwa mai kyau yana ganewa cikin lokaci amma kai kuma kwakwalwar da kake da kwai wanda sai a sannu ce za ta shiga to shikenan sai ka yi amfani da damar ka kai ma ka ɗauki lokaci mai tsawo kana bibiyawa kada ka biya shi mun gane da kyau shine ce an ya udda ya yi tanadi ya yi lissafi wa yuƙaddira takadiran linafsi ya ƙaddara wa kanshi wani gwalgwado fit takarari a cikin maimaita karatun da zai dinga ɗakowa daga makaranta fa innahu la yastaqirru qalbuhu sani dai hakika yadda lamarin yake zuciyar shi ba za ta tabbata ba ya zamanto ta rike abin da yake karantawa a makaranta hatta ya buluga zalikal mablagha har sai ya kai wannan wato mahanga sai in ya zamanto ya kaddara wa kanshi ya ajiye kanshi a matsayin da ya dace da shi kada ka baiwa kanka matsayin da ya fi ƙarfinka a guri a kullum idan za ka dinga lissafa kanka da na sama da kai wallahi za ka sha wahala in ka ce ga wani mai kaifin ƙwaƙwalwa ka ce dole karatu duk da ya rubutu kai ma sai ka rubutu daga daga tuki banza kana tubkawa yana warware kana tubka yana warware shi kuma yana tubkawa juju yake kare amma in ya zama to kayi lissafi da kanka ya lallewa ne zai iya haddacewa sumuni sumuni a kullum ne kuma rabin sumuni zan haddace ka gode ya Allah wani rabin sumuni ma ya raba shi biyu da haka tafi a yanda zaka iya yi kada ka kallaci wani ka ce ai tare kuke da shi dole in yi rubutu kai ma wanke zaka kaya harra mai kyau baka yi ba kai dai in dai wani ya yi rubutu yau in ya ce ba rubutu ta za ka yi kima ba ka yi to wala kana yin haka na ka janyo wa kanka fada ka taro mat sai zama to kana ta karatu kana ta karatu kana tubka baya tana warwarewa ana tubka ana ta tafiya ana barin baya da kura to haka ne na'am
وينبغي لطالب العلم أن يكرر سبق الأمس خمس مرات وسبق اليوم الذي قبل الأمس أربع مرات والسبق الذي قبله ثلاث مرات والذي قبله اثنين والذي قبله مرة واحدة فهذا أدعى إلى الحفظ to shikenan yanzu kuma zai baka yanda ya kamata a ce a matsayinka na ɗalibin ilimi karatun da ka kwaso iya biya wanda ya kamata a ce ka mishi wayan bari li ɗalibin ilimi ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi almajiri wanda ya koyo karatu an yi karrira sabaka al'ams hamsa marratin ya tittisa karatun da ya koyo a wajen malami jiya ya maimaita shi sau biyar yau ka yi shi sau biyar yau misali ranar alhamis ce ya kawo ka ranar alhamis karatun da kai ranar laraba ya zamanto ka yi shi sau biyar mun gane da kyau وسبق اليوم الذي قبل الأمس أربع مرات karatun da ya ɗauko shi ranar talata shi kuma ya tittasa shi sau hudu kai mai biyawa hudu wallazi wa sabaqa alladhi qablahu thalatha marratin karatun da ka koyo shi kuma ranar litinin shi kuma ka yi shi sau uku ka mai biyawa uku wallazi qablahu thnaini karatun da ka koyo shi kuma ranar lahadi ka yi shi sau biyu ka biya shi sau biyu wallazi qablahu marratan wahida wanda kai shi kuma ranar asabar ka mishi biyawa daya fa hada ad'a ila al-hifzi wannan shine abin da zai kai ka zuwa ga ka haddace abin da kake koya sai mu dauki misali akan ta'alimi mun gane da kyau karatun mu na na ƙarshe wanda muka yi shine mun tashi daga daga ina yau mun tashi daga daga kala sallallahu alaihi wasallama man arafa nafsahu arafa rabbahu ko yawa to wannan a matsayin karatu ne tun daga nan idan ka ɗauke shi ka kashi nan ka kashi wato a'udhu billahi min dhama'in yudni ila dhama'in kamar biyawa daya mun gane ku in ka kawo shi kamar biyawa daya sai ka koma karatunmu na shekaran jiya mun kwana a kan ina ne wa ya kunu mustafidan fi jami'il ahwal ko sai ka ɗauko daga waikunu mustafi da fi jamil ahwal ka yi ta muraja kana ta karantawa kana fassara kana karanta kana fassara sai ka zuwa udu billahi min ɗama'in yudini ila ɗama'in karatun da ka yi na jiya biyawa nawa ka mishi biyu na yau na shekaran jiya biyawa nawa ɗaya shikenan yanzu idan ka tashi za ka ɗauko kuma karatu shikenan sai ka sai ka dauko daga wala budda li talibil ilmi min al mudhakarati wal mubahasati wal munazarati wal mudarahati idan ka zo kana gangarowa ka fassara wa kanka sai ka gangaro ka gangaro ka zo ka har inda a kwana nan a'udhu billahi min dhama'in yudni ila dhama'in mun gane da kyau sai ka koma baya hallo yanzu nan ka mishi daya na shekaran je ka mai biyu na je ka mai uku shikenan sai ka koma baya hallo idan ka koma ba za ka dauko daga fasulun fi bidayati sabaki ka mishi ka ka faro sai ka zo ka hanna yanzu wannan na jiya ka mai hudu na shekaran jiya ka mai uku na shekaran jiya wacar ka mai biyu na shekaran jiya wacar wacar ka mai daya yanzu sauran daya kuma sai ka dauko daga wa kafa bi ladzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'itha ka fara tun daga nan sai ka kawo har ya zuwa nan yanzu in kai lissafi za ka ga na jiya ya tashi da biyawa biyar na shekaran jiya ya tashi da biyawa hudu na shekaran jiya wacce ya tashi da biyawa uku na shekaran jiya wacce ya tashi da biyawa biyu na shekaran jiya wacce wacce wacce ya tashi da biyawa ɗaya to sai ya zamanto a kullum kana ƙara karatu kana ƙara ragewa adadin yau wanda ka mishi biyawa biyar jiya yanzu gobe in za ka yi shi biyawa hudu ce za ka mishi na yau shine za a wa biyawa biyar to haka ya kamata ya zamanto kana yi to ko da baka sa littafi a gaba ba za ka haddace shi da suna hadda ko inda kana irin wannan muraja'a din za ka haddace shi ya zauna kankan saboda yawan tattasa shi da za ka yi sai ka yi tsawon sati guda kana biya shi rana ta ƙarshe ita ce ranar da ya zamanto za ka mishi biyawa guda ɗaya za ka mai biyawa biyar washe gari ka mai biyawa hudu washe gari ka mai biyawa uku washe gari ka mai biyawa biyu washe gari ka mai biyawa ɗaya sai ya zamanto ka nana shi da kyau ka kai ka kawo akan shi ka kai ka kawo akan shi tsawon sati guda kana biya shi to sai ya zamanto wata ran idan ka bukace shi sai ya gani kaman ka haddace shi wani lokacin idan ana magana aka ce kaza za ka ji kaman wannan abin ka ta ubin shi ko ka ce akwai shi cikin littafin kaza akwai shi cikin bulugul maram akwai shi cikin riyadu salin akwai shi cikin umdatul akam akwai shi cikin ta'alimi saboda ka mai karatu mai kyau kenan to wannan shine shawarar da malam ya bayar yadda za ka bi wajen abin da ya shafi muraja a kullum ya zamanto a yau in za ka yi karatu yau ranar litinin ko to akwai muraja a karatun talata wanda ka yi a cikin karatun ka yau a nazarin da za ka yi ranar talatar da ta huce yau karatun yau kamar biyar na ladi kamar shi hudu na subudu kamar shi uku na laraba kamar shi biyu na talata kamar daya a kullum sai ya zama to tsawon sati guda ranar alhamis in ka tashi kawai muraja a ce duka za ka tun daga laraba litinin a laraba talata litinin ladi asabar duka sai ka bibiya karatun wannan to haka ya kamata mutum ya yi idan yana so wato ya tabbatar da abin da yake koya ya rike shi da kyau na'am وينبغي ألا يعتاد المخافتة في التكرار لأن الدرس والتكرار
ينبغي ينبغي أن يكون بقوة ونشاط ولا يجهر جهرا ولا يجهر جهرا يجهد نفسه كي لا ينقطع عن التكرار فخير الأمور أوسطها شي كنا ما لا يتي وينبغي ألا يعتاد المخافتة yayi kama ce ga ɗalibin ilimi kada ya saba kada ya saba yin nazari a ɓoye kada ya saba yin kada ya saba yin nazari a asarce ya dinga yin muraja'a amma kuma baya, baya fassarawa yadda zai raka jiyar da kanshi ya raka yin ta imma a cikin jama'a imma a ɗaki amma kuma baya daga muryarsa fit takarari kada ya saba wannan boyewa a cikin takara idan mutum yana kada ya dinga yin ta a boye kada ya dinga yin ta a zuciya ya dinga yin ta ana ji yana fassara kayan shi ya ja ya fassara ya ja ya fassara ya ja ya fassara kuma kada ya yi ta daga murya ya ta karaji kamar yana wa'azi da annar darsa wa takrara saboda karatu da bibiya shi yan bari an ya kuna bi kuwatin wani shaɗi ya yi kamaci zamanto ana yin su da ƙarfi da kuma karshashi idan ya zama to ka zo ka sa allanka gaba kawai ya za a sama abin da kake in aka zo ana tafka bulala kai ma tafka maka zai kace malam yi nake wallahi a ce ina kake ba ka yi to haka nan idan ka je gida kana nazari ko ka sa kanka kasa a haka barci cin karhin ka zai kana yi haka ko ya kai haka kana tafiya kana tafiya lum har ka je ka dora goshinka akan littafin can sai an jima ma ka ganka kabin giri amma in kana dan yi da karhi karhi a wayan baji yayi kamaci li dalibul ilmi ga mai neman ilimi an yi karrira sabqal amsi ya tattasa karatun jiya hamsa maratin so biyar wa sabqal yawmi alladhi qabla al-amsi karatun da yake kafin jiya shi kuma ya tattasa shi arba'a maratin so hudu to kana yin a haka a hankali a hankali ba da ƙarfi ba yadda za ka wartar da kanka shi kuma kada ka ɓoye shi ka raka yin shi a zuciya saboda kana yin shi a zuciya zai zama ya ɓalɓalce maka wala ya jahara jaharan yujhidu nafsahu sannan kuma kada ya bayyana bayyana wadda zai wahaltar da kanshi irin bayyanawar da idan yana yi zai jiyar da kanshi sai kuma waɗanda suke kusa da shi sosai amma wanda yake zaune a can ma ba zai ji abin da kake ba shi dai zai dinga tsinkayar kana buɗe bakinka da sauransu amma ba zai iya ganewa fassara kake yanzu ko jan baki kake ba to sai ya haka nan kai layan qati'a an takrari saboda kada ya yanke daga tattasa karatun haka nan idan kana takara kada ka rike littafi ka rike qur'ani kawai an ji maka ka falla falla a'a karaka yin ta aji karaka yin ta yafi idan kana yin haka nan zai zamanto karatunka yafi zamantowa salim alim amma kana muraja kawai da kai sai littafi ba abin da kake fitarwa daga bakinka kawai littafin kasawa gaba kake kallo kake kallo kurr to zai zamanto wannan barci ya kwashe ka shaɗin dama irin wannan yake so in ka rike littafin naka kai haka tun da kana haka sai ka maido shi haka tunda kana kai haka sai ka sarda kuma kayi barci idan aka tashe ka kayi nazarin ka ce na yi sai ku bar abin da kai shi yasa karatu ana so a dinga dan daga murya kaɗan lokacin da ake dan fa khairul umuri awsaduha mafifici daga cikin al'amurra shine tsaka tsakiya kai kada ka bayyana da karfi ta yanda idan kai biyawa ɗaya ko biyu ka gaji kai kai lumtu sannan kuma kada ka yi shi a ƙasa ƙasa saboda idan kana yin shi a ƙasa ƙasa shaidan zai kawo maka barci ya saka maka a cikin lamarinka na'am حكي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى كان يذاكر الفقه مع الفقهاء بقوة ونشاط وكان سيره عنده يتعجب من أمره ويقول أنا أعلم أنه دائم منذ خمس خمسة أيام ومع ذلك يناظر بقوة ونشاط حكي an hakaito da labari anna aba yusufa rahimahullah hakika abu yusuf albalaghi Allah ta'ala ya jikansa da rahama kana yudhakiru alfiqha ma alfuqaha'i ya kasance yana yin muzakar alfiqhu tare da faqihai bi quwwatin wa nashadin da karfi da kuma karshashi yana yin ta da karfi da kokari da kuma karshashi wa kana sihiruhu indahu sirikin shi ya kasance a wajen shi akwai sirikin shi a gurin ya ta'ajjabu min amrihi yana mamaki daga lamarin shi wannan sarkin nashi yana mamakin Abu Yusuf wa yaqulu yana cewa ana a'lamu annahu ja'iun منذ khamsati ayyami ni na san cewa mala Abu Yusuf yana jin yunwa tun nan da kwanaki biyar tun daga karatunmu na baya mun yi magana akan cewa Abu Yusuf yana ɗaya daga cikin masu ƙaramin ƙarhi wajen malamai mai ƙaramin ƙarhi ne sosai amma kuma duk da haka idan aka zo wajen yin muzakara baya yi a hankali saboda ya san mahimmancin yin ta da ƙarfi-ƙarfi wa ma'a zalika yunaziru duk da haka kuma yana yin mubahasa yana yin bincike tare da malamai bi kuwatin da ƙarfi wa nishaɗin da kuma karshashi na'am وينبغي ألا يكون لطالب العلم فترة فإنها آفته wayan bagi ya yi kamace Allah ya kuna li ɗalibin ilimi fataratun Allah ya kuna fataratun kada a samu wata fatara wanda ɗalibin ilimi ba zai yi karatu ba fatara ita ce ranar hutu ɗalibin ilimi ya yi kamace a ce ba shi da ranar hutu fa inna ha afatuhu dan wannan ita ce aibin shi wanda za ta sa a ce nasara a kan shi in dai kana so a kamo ka a karatu ko to ka ware waɗansu ranaki ka ce wannan ranar ka ce ta hutu ka taba ganin ɗan kasuwa ya ce in bai ji gaba ya ce kawai shi ga ranar da baya zuwa kasuwa kowace rana kasuwa ake zuwa kana buɗe a shago ka ce kawai alamun shi da juma ba ka buɗe a shago akwai ɗan kasuwar da yake haka nan kana sai da shinkafa da maka kawai da sahiya in ta yi a ce ka ce wa alhamin shi da juma ne ba ka buɗe a shago to waɗansu kiliyoyi kinka kiliyan ɗinka wanda suke zawa ranar alhamis da juma ɗan wani guri za su ƙaura shi kenan kaya a sararsu ana na ana na akwai wanda da yake zawa gurin ka ɗaukan kaya daga ƙarshe sai dai kai ma ka koma wajen shi ɗaukan kaya saboda shi ya bai wa sana'a shi gaskiya ya bai wa sana'a shi muhimmanci to haka nan ɗalibin ilimi ya kamata kada ya zamanto ya ware waɗansu kwanaki ya ce wannan kawai ranar shi ce ta fatara ta hutu har ma idan wani zai kama ziyara ce to ka zo ka rana alhamis in kana so in ka zo ka za mu iya wuni tare da kai muna hira ba matsala ranar alhamis ba na karatu ko da ma ba kowa kawai barci ne nake to lallai ko indai kana barci ko za a hau kanka
نعم وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يقول إنما فقت على شركائي بأني لم تدعني الفترة في التحصيل وكان أستاذنا mai ta'alimi yake cewa malamin wanda ya koyar da mu karatu Sheikhul Islam dattijan musulunci Burhanuddin hujjar addini Allah ta'ala ji kansa da rahama ya kasance ya kulu yana cewa innama fuqtu ala shuraka'i sanide na yi wa abokanan karatu na fintinkau na fice su ba don komai ba bi anni lam taqa alil fataratu fi tahsil saboda hakika ni fatara bata afku ba a gare ni cikin abin da ya shafi tabbatar da ilimi ni kowace rana ma karatu na nake ba sai ranar da muka ɗauko karatu a makaranta nake karatu ba a ko a gida ne karatun da aka koya mana na jiya yau ba ranar hutu bace to ɗauko shi nake in yi ta maimaita shi sai ya zamanto abin da na maimaita shi na rike abubuwa da yawa a yau hakanan gobe juma idan na tashi na maimaita na rike waɗansu abubuwa da yawa wanda abokanai na ba su rike ba sai ya zamanto na musu fintinkau na huce su to haka ya kamata in dai kana so ka kamo wanda yake wanda ya huce ka ilimi ko shine ka cire alhamin shi da juma daga cikin ranakinka na hutu kada ka sa alhamin shi da juma a matsayin rana ce ta hutu rana ce ta ɗora shayi tun daga safe har dare a'a ka ɗoka a matsayin rana ce ta aiki kaɗan ba da yawa ba rana ce wanda karatu ya ɗan ragu akan sauran ranaki amma ba shi yake nuni akan rana ce ta weekend ba ta hutu idan ka maida ta ta hutu akwai wanda da kai kake koya musu karatu idan Allah ta'ala ya kaddara baka da girman kai to wata ran sai kai karatu a gurinsu akwai wanda da sa'annu kuke da shi bangaren ilimi amma shi ya ɗauki alamisu da juma'a rana ce ta takara da biya allan shi da sauransu zai zama to kuma ya cere ka akwai wanda da kaza ne amma kuma ya zama kaza to shi yasa inda ya zama to kana da kwai fatara a bangaren kwanaki ka ware rana biyu baka karatu ka ce ani ko alamisu da juma'a ko takara bana doka ranar hutu ce tunda ba a takura wani ba zan takura kaina ba shikenan akwai ranakin dillallanci akwai radda za a zo yin jarrabawa kaga cewa lalle alamun shi da juma'a ta wasu wani da wani magani kai kuma shayi da zaman banza da kai bai maka magani ba mun gane da kyau na'am
وكان يحكي عن شيخ الإسلام الإسجيجاني أنه وبعده في زمان تحصيله وتعلمه فترة اثنتي عشرة سنة من قلال الملك
to shi kenan wakana ya haki malaminmu ya kasance yana hakaitowa labari an shekhul islam al-isbijani daga dattijan musulunci na al-isbijan Allah ta'ala ji kansa da rahama annahu wa lahu fi zamani tahsilihi wa ta'allumihi fataratu 12 sana annahu wa lahu fataratu 12 sana fataratu 12 sana hakika fatara ta shekaru goma sha biyu ta afku a gare shi fi zamani ta hasilihi a lokacin da yake tabbatar da iliminsa wa ta'allumihi kuma yake neman ilimi a lokacin da yake neman ilimi an samu fatara ta tsawon shekara goma sha biyu wanda a wannan lokacin aka tsaye da karatu ba don komai ba bin ƙilabil mulki saboda kudeta da aka yi ko lokacin da idan aka yi kudeta don waɗansu makarantu za ga an kulle su an daina karantarwa to a lokacinsa an yi irin wannan inqilabul mulk juyin mulki shine kudeta ko to an yi juyin mulki shikenan ta dalilin wannan sai ya zamanto makarantun da suke karatu a lokacin an kulle su an daina karantarwa a cikinsu sai da aka yi kusan tsawon shekara goma sha biyu a irin wannan yanayin fakhara jama'a shariki fil munabada شريكه في المناظرة إلى حيث يمكنها إلى حيث يمكنهما الاستمرار في طلب العلم Mm.
وظلا يدرسانه معا اثنتين عشرة سنة فصار شريكه شيخ الإسلام الشافعيين Mm. wa kana huwa وكان shafi'iyyan هو شافعي وكان هو شافعيا to shikenan wannan shekara goma sha biyu da aka yi wanda ba a karatu a makarantarsu fakhara jama'a sharikihi fil munazara sai ya fita tare da abokinsa abokin karatunsa cikin yin munazara ila haithu yumkinuhum al-istimraru fi talab al-ilmi zuwa inda zai iya yiwa su ci gaba da neman ilimi inda ya zamanto makarantu a buɗe suke hada-hada ba a datse ta ba komai ana gudanar da shi kamar yadda ya dace irin ƙasashen da ba a yi kudeta ba irin misali in a Nijar kake ka tafi Nijeriya in a Nijeriya kake aka yi mata kudeta ka tafi Mali in a Mali kake aka yi kudeta ka tafi Burkina in a Burkina ka tafi Ghana in a Ghana ka fita ma ka ka bar ma yankin na Afirka ka tafi Saudiya shikenan sai suka yi irin wannan suka tafi inda zai iya yiwuwa su ci gaba da karatu tsawon shekara goma ko sha biyu wa zalla ya durusanihi ma'a nithnatai asharata sanatan sai suka zauna tsawon shekarun nan guda goma sha biyu suna karatu a wannan gari da suka tafi inda ita kuma ba a yi mata juyin mulki ba ana nan makarantu ba su da matsala komai ana gudanar da shi lafiya kalau tsawon shekara goma sha biyu yanzu shi kenan da aka dawo fasara sharikuhu shekhal islami li shafi'iyyin sai abokin karatun nasa sai ya zamanto ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai wanda suke faɗa a ji a mazhabar al'imamu shafi'i karatun shekara goma sha biyu ya maida shi ya zamanto shekul islam mun gane da kyau wanda wannan yake nuni akan cewa ashe idan za ka yi haƙuri akan karatu ka ɗauki tsawon shekara biyar shekara shida shekara bakwai shekara takwas shekara tara shekara goma inda baka tunanin ma za ka kai sai ka cewa ka ma fice gurin idan kana tunanin a unguwarku ka zamanto ka yi suna ka dan fahimci wani abu kana koyarwa in dai har ka hada da kokari da dawoma akan karatun sai ga a garin kuma ka yi suna idan ka hada da kokari da wani sai ga a jihar ku ka yi suna sai ga a kasar ku- sai ga a Afirka ma ka yi suna da sauransu kaga wannan shi lokacin da aka rufe makarantu ina irin nan ne za mu ga cewa waɗansu yanzu yau in aka ce ba a karatu daɗi suke ji yau aka zo aka ce an bushe makaranta ba a yi matasa wanda ba su san bai kansu daɗi suke ji wane irin bushe ta da ake da sauransu ba su san ba shi kuma janyowa ci ba ne a kullum in aka bushe ta yau ɗin nan da ta wuce ko ba wanda ya isa ya dawo muku da ita wanda suka yi karatu yau wahalar da suka sha a yau ɗin da ta wuce ta wuce ba wani abu yanzu kuma karatun da suka yana nan a tabbaci shi yasa a kullum in za ka yi wa kanka lissafi shekara nawa ne ina zaman banza shekara nawa ne ina fatara bana zuwa makaranta inda a ce na yi amfani da dama ta na tafi na yi karatu a wannan lokacin izo nawa zan haɗa yanzu littafi nawa zan sabki da me da me zan fahimta ka dinga yi wa kanka irin wannan tambayar shi zai sa wani lokacin ka yi amfani da damarka kuma ita wahala in ta huce wa ta huce yanzu yau ka ce kada a bugi ɗanka saboda karatu sai ya tashi a sarganci ya tashi ya zamanto ya gani ka mai mishi gindi in malaminsa ya mishi magana ma wanda bata dace ba ko ya mishi kallon da bai dace ba zai je ya gaya maka kai ka zo ka faɗa malamin da hoda eh ni da na kawo malamin ɗala ai ba da kuɗin laraba ka gana wasa da shi to kala ƙara wa ɗana haka shikenan sai a shekara goma sha biyar ɗanka ya tashi ya zama sakarai Na'am.
lokacin da ya kamata ya maka hidima ya kama maka to ka lalata shi a lokacin da ya kamata a gyara maka shi shi kenan sai ya zama wani kala yan ma kai wasa ya zama to ya mahaukaci ko ya zama to sakarai ga su wayannan su kuma ɗiyansu da suka kawo su makaranta in ka zo ka wani lokacin kana tarrowa wani bayan shi har da birdi amma yanzu ga shi ya koma shi yake kama mahaifin shi ga wancan ya koma shi yake kaza ga wancan yanzu ba wai ma'ahin shi ba din tsahin unguwa ya san da kima su da sauransu Allah ya mai wani matsayi wanda din tsahin unguwa suna moruwa da wannan matsayin da Allah ya bashi amma kai gashi nan ɗanka ba wai tsahin unguwa ba ko kai kanka baya raga maka kaga wace akai shi yasa karatu in lokacin shi ne a yi sannan kuma kada ka damu abin da aka yi wa ɗanka saboda ladabtar da shi ya yi karatu la ta hazanan na alasubiyani in duribu faddarbu yafna wa ya bukal ilmu wal adabu kada ku yi damu a kan yaranku na an doke su a makaranta duka zafin shi huce a yake amma ilimin da aka ba su da ladabin da aka ba su shi kuma dawwama yake a tattare da su yau yaran ka aka tsoratar da shi aka ce in bai hadda za a mai bulala biyar ba kada ka ce wannan makarantar makaranta ce ta arnawa makaranta ce ba tausayi a in ka kallaci hikimar da ta sa me yasa ba a yi ake musu bulala biyar saboda ba su yi hadda ba ko in aka wa ɗan ka yau bulala biyar ya je ya gaya maka ce me dalili ce babu da an ce kawai mutum bai ba harra kawai sai a mashi bulala biyar ya ce to ka daje kai harra sabban ka suna yi ko bisa ya ce i suna yi ce to in baka yi ba ni ma biyar zan kara maka amma in ka ce an kare da maraice ni zan kai ka makaranta malam da Allah a mashi hakuri bulalan nan biyar ina danganta ba bulala ɗaya ba biyu malam bulala biyar shikenan ka muɗe kafa wata ran bulala ɗaya ma aka wa ɗanka sai ya je ya gaya maka shikenan sai ya zama to ka kullewa ɗanka moruwa da karatun da zai yi a gaba yanzu kana tunanin gata ka mushi ko a sa shekaru yau da gobe kenan ko wata ran sai ka ga cewa ya zama to kallon alaika kai kanka ya ishe ka yara saboda baka bi ba hanyar da ya kamata a ce an cancana shi ya zamanto wani abu na'am wa kana huwa shafi'iyyan ya kasance shi din kuma ba shafi'i ne dake shi wannan al-imamu zarnuji dan hanafiya ne dan mazhabar imamu abu hanifa ne wannan ya kamata mu gane cewa mazhaba ba kungiya bace dan kana mazhabar hanafiya ko kana malikiya ko kana shafiya ko kana hambaliya ba shi yake nuni akan ba za ka yi mu'amala ba da dan wata mazhaba a'a da wancan dan mazhabar da wancan da wancan kowanne kokarinsa shine yi wa addini na musulunci aiki sai ku zamanto abakan juna ba wai abakan rikici ba kai ka kare mazhabar ka shi ya kare mazhabar shi ba wannan e, iyakacin abin da ya kamata ku yi shine in gaskiya ta bayyana a mazhabar ka ka bani ita in yi aiki da ita a mazhabata haka ne malaman nan suke duk wani wanda yake mazhaba baya kyamar soban shi to amma mu kuma zamu ga cewa yanzu kungiyoyin mu ne yanzu sun sha bambam da mazhabobi in kana kungiya kaza yan aka ganka tare da waɗancan mutanen ka zama muzabzabi na munafiki za a ce maka lalatacce wannan kala ai sirrin da shi ba in hira da shi saboda ka ka fita daga cikin kungiya ka an ganka da yan kungiya kaza sai ya zama to ba addini ake yi wa hidima ba yanzu kungiya ake yi wa hidima na'am
wa kana ustaduna shaykhul qadi al-imam fakhr al-islam qadi khan yaqulu yanbaghi lil mutafaqih an yahfaza kitaban wahidan min kutub al-fiqh da'iman liyatayassara lahu hifdhu ma yasma'u min al-fiqh na'am wa kana ustaduna shaykhul qadi malamumu dattijo al-qadi mai hukunci tsakankanin mutane al-imam shugaba fakhrul islam al-fahri na musulunci qadi khana wanda yake sananne ne da wannan suna qadi khana ya kasance yana cewa yanbaghi lil mutafaqih yayi kamaci ga dalibi mai neman ilimi na fiqh yayi kamaci an ya hafaza kitaban wahidan ya haddace littafi guda ɗaya tal min kutubil fiqh daga littattafai na fiqh da'iman tuttul adamanto ya haddace shi min bidaci ila nihayati yayi kamaci yanzu misali ka ɗauki kamar littafin a misbahu salik ka haddace shi ka ka ɗauki littafin ibn rushd ka haddace shi ko ka ɗauki littafin a risala ka haddace shi ko ka ɗauki littafin a irshadu salik ka haddace shi ko aqrabul masalik ka haddace shi to yanzu wannan idan ka haddace littafi ɗaya a mazhaba ko littafi ɗaya na fiƙo idan ka haddace shi shikenan zai zamanto fitila ne a gare ka wanda zai haskaka maka wannan fiqhun gabaki ɗayanta dan me yace li yatayassara lahu hifdhu ma yasma'u min al-fiqh saboda haddacewa dukkan abin da zai ji wani fiqhu zai sauki a gare shi wannan mutum yau idan aka ce kana so ka zamanto usuli ka zamanto faqihi wanda zaka iya gwara maganar wancan malamin da wancan malamin idan ba kwankwaɗi ba fiƙihu na mazhaba guda ɗaya so a kowane lokaci za ka riga samun iskaliya yanzu misali a malikiya kaza ɗin nan ya halitta sai zama to a wata mazhaba bai halitta ba inda a ce baka san malikiya ba yanzu in ka zo ka zaka ce wannan abin ya halitta a madabarwa ne abin bai halitta a madabarwa ba saboda rashin fahimtar ka malikiya sai ka iya jingina cewa wannan abin shine bai halitta ba a malikiya a waccar kuma ya halitta wanda kishiyar haka ne shi yasa ko kana so ka yi karatu na riwayat in dai baka yi itikanin ruwaya guda ɗaya ba in ka ce zaka shiga to zaka barar da ruwaya ta kaɗai ne ma amma in ya zama to ka iya karatu da riwayan warshu zanzan ko ina za ka iya karanta da warshu kuma ba za ta rikita a gare ka ba shi kenan kake so ka ƙara hafs kake so ka ƙara shuba kake so ka ƙara duri kake so ka ƙara susi kake so ka ƙara khalaf kake so ka ƙara khallad kake so ka ƙara duri alkisai kake so ka ƙara alharis kake so ka ƙara kumbul kake so ka ƙara bazzi sai ya zama to abin ya zo maka da sauki amma in dai baka iya riwaya ɗaya ba ma kace yanzu kawai so kake ka haɗa kalun da warshu kara kai sai ya zama to wata ran ka kama kana karatu da kalun a ji ka fada warshu kana karatu da warshu a ji ka fada kalun ya aka maka magana ka ce jam'ur ruwayat ne nake dogo baka iya bane saboda baka so a ci gyaran ka shi kuma gyara wannan ba wai kaskanci bane ko wani abu sai mu kwana nan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana ya sanar da mu kusa mu saboda mu gyara fi durusil al'atiya wa bi hadha al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk